بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شابكوي قوة ذو القعدة shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2000 ga watan Mayu afwan 25 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na biyar insha Allah cikin jerin darussa daga littafin wato abin nan ka'idatun fil mahabba darasi na biyar a littafin ka'idatun fil mahabba insha Allah na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa idan ba manta ba ibn Taymiyyah ya fara ka'ada mana wato ya fara saka harsashi na gina ka'idar wato wannan littafi nashi game da tabbatar da ɗabi'ar ɗan adam game da so da ƙi da kuma cewa imani da nagarta suna samuwa ne bayan soyayyar Allah da ƙaunatarsa ƙauna ingantacciya sannan hakanan ayyukan da ɗan adam suke aikatawa duka suna biyo bayan so da ƙi ne idan ɗan adam ya so abu sai ya aikata shi idan ya ƙi shi kuma sai ya guje shi har ya kai kan magana game da wato hukunci wato abinda ake ce ma value judgment hukuncin nagarta ko rashin nagarta abu inda ya bayyana mana cewa akwai hanyoyi biyu na gane nagarta da rashin nagarta abu hanya ta farko shine a dauki nassi ai istidlali da shi akan cewa abu kaza mai kyau ne ko abu kaza bai da kyau wanda ita ce hanya sahihiya ingantacciya hanya ta biyu ita kuma ita ce hanyar kallon abin shi abin shi za a kalla daga cikin shi a gane nagartarsa ko rashin nagartarsa idan an fahimci nagartarsa sai a ce to ya kamata a aikata shi wannan shine al-istihsan to anan ne yake cewa wannan hanya ta istidlali malamai suna aiki da ita amma fa hanya ce wacce take mai rigingimu da yawa mai sarƙaƙiya da lunguna da yawa saboda a wanda yake da hurumin bayyana doka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu waɗanda ba shi ba ba su da wannan hurumin a shari'a amma kuma an ba malamai wani hurumi wanda yake kayyadaje na yin kiyasi da istinbati daga nan ne sai ya kawo magana game da shi istihsani din inda muka ji cewa kuma akwai sabanin malamai game da shi zai ci gaba da yi mana magana akan wannan kabiya shine sai yake cewa daga shafi na goma sha takwas ya ce lakin ilam lakin na a'alaman nasi man kana ra'ayuhu wasu silahuhu wasu hisanuhu wa ƙiyasuhu muwafiƙan linnususi ya ce sai dai wanda ya fi kowa ilimi shine mutumin da ya zama ra'ayinsa wato hangensa da ganinsa wasu silahuhu da kuma yadda yake gyara abubuwa ko yake fahimtarsu wastihsanuhu da yadda yake kyautata mu abubuwa wa qiyasuhu da ka'idojin da yake amfani da su muwafiqan lin nusus suna dacewa da nasoshi din wato malami da yafi kowa ilimi shine wanda yake iya ka'idojin wanda yake iya amfani da ka'idoji da tsare-tsaren ilimi su dace da nasoshin shari'a kama kala mujahidun kamar da mujahid yake cewa afdalul ibadatin ra'ayu alhasan mafi kyan ibada shine kyakkyawan tunani wa huwa ittiba'us sunna shine bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wali hadha qala ta'ala shi sa Allah yake fada cikin sura sabai yake cewa wayar allazina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq Allah yace waɗanda aka ba ilimi su ne suke iya gane cewa abinda aka aika maka gaskiya ne to ilimi mafi nagarta shine wanda zai ja ka zuwa ga gane gaskiya alqur'ani kenan duk wanda ilimin shi ya katange shi daga ganin alqur'ani da gaskiyarsa to wannan ilimin shi ba mai nagarta bane ilimin shi mai dauda ne ilimin shi mai matsala ne ina fata mun gane shi Allah ya ce wayaral ladina utul ilma kuma waɗanda aka ba ilimi suna gani gani na basira cewa allazi unzila ilayka min rabbika huwal haqq suna fahimtar cewa abinda aka aika maka da ubangijinka shine gaskiya wali hadha kana salafu yusammuna a ahlal ara'il mukhalifati lis-sunnati wash-shari'ati fi masail al-i'tiqad al-khabariyya wa masail al-ahkam al-amaliyya ahlal ahwa'i yace saboda haka zamu ga malaman salaf sahabbai da tabi'ai da a'immatul huda da sauran limaman shari'a suna kirayan mabiya son zuciya masu aiki da ra'ayoyi ra'ayoyin da suka saba wa sunna ra'ayoyin da suka saba wa shari'a game da mas'alolin aqida al-khabariyya abin da shafi lahira abin da shafi sifofin Allah abin da ya shafi kabari abinda ba a gani sai dai a ji labari shine al-masail al-i'tiqad al-khabariyya wa masail al-ahkam al-amaliyya da kuma abinda ya shafi ayyuka sallah azumi zakka aikin haji jihadi da sauransu duk mutumin da ya zama yana bin wani ra'ayi wanda ra'ayin ya saba wa sunna ta waɗannan fuskokin a aqida da fiqh ina fata muna ganewa sai malaman farko su kira shi da suna ahlul ahwa mabiya san zuciya saboda mene li'annar ra'ayal mukhalifa lis-sunnati jahalun la ilmun saboda duk ra'ayin da ya saba wa sunna jahilci ne ba ilimi bane fasahibuhu da haka ma'abocin wannan ra'ayin mimman ittaba'ahu hawahu bighairi ilmi yana cikin masu bin son zuciya ba da ilimi ba duk girman ilimin dan bid'a ba za a dinga kawai ce mishi malami ba sai a dinga ce mishi dan bid'a masoyin zuciya siffan malanta ta gudu ta bashi ya sallabe kansa daga siffan malanta saboda mene saboda kin bin gaskiya zaka malaman farko ba su kiran su bishrul marisi su wasil ibnu ata su waɗannan yan bid'a ba a kiran su malamai sai dai a ce yan bid'a shugabannin bid'a ko a ce yan son zuciya wali hadha yadhkuru Allahu fil Qur'an man yattabi'u hawahu bighairi ilmin wa yadhummu man yattabi'u hawahu bighairi hudan min Allah so da kaske alqur'ani zamu ga Allah yana ambatan masu bin son zuciyarsu ba tare da ilimi ba yana zargin su da bin san rai ba tare da shari'a daga Allah ba kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wa ya kai bata fiye da mutumin da yake bin san ransa ba tare da shari'a daga Allah ba wa kala ta'ala kuma Allah yace wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilmin lalle kuma da yawa daga cikin su suna batarwa da san zuciyarsu ba da ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin Allah shi yafi kowa sanin waɗanda suke masu yin ta'addanci masu kete kete iyaka wannan ta cikin suratul an'am wacce ta farko kuma aya ce a cikin suratul qasas wani bangare na aya cikin suratul qasas Allah ya ce wa kullu man ittaba'a hawahu ittaba'ahu bighairi ilmin wanda yake bin san rai yake bin san zuciyarsa to yana bin sa ne ba tare da ilimi ba inda ilimi ne ba zai bi san zuciyarsa ba illa ilma bidhalika illa bihudallahi domin babu yadda za a yi a samu ilimi game da haka sai da shari'a Allah allazi ba'athallahu bihi rusulahu shari'ar da Allah ya aiko annabawa da ita kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa Allah yace idan shiriya ta zo muku daga gare ni wanda duk ya bi shiriya ta to ba zai bata ba ba zai tabe ba waman a'rada an zikri wanda ko ya kauda kai daga ambatona fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa wadda take babu natsuwa a cikinta koda a zahiri yana jin dadi babu natsuwa a cikinta wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ra Allah ya ce kuma ranar alkiyama za mu tashe shi a makance kamar yadda yake cikin suratul taha wali hadha dhamma Allahu al-hawa fi mawadi'a min kitabi sai Allah ya zargi ya Allah wadare da son zuciya da bin ra'ayi da son zuciya a wurare da dama cikin littafinsa zai zo ya kawo mana su Allah yana hanawa fala tattabi'u hawa an ta'dilu kar ku bi son zuciya misali ko ku yi adalci haka fa kun bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa duk zai kawo mana su a gaba ire-irensu wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa duk zai ta ambatan ire-iren waɗannan ayoyi malam yace wattiba'ul hawa yakunu fil hubbi wal bughd san bin san rai yana zuwa a cikin soyayya yana zuwa kuma a cikin kiyayya ka kauli ta'ala kamar da Allah yace ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Allah yace ya Dawud ya kai annabi Dawud alaihi salam inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mu mun sanya ka ka zama wakilin mu a bayan kasa ka zama maye din mu a bayan kasa ma'ana mun sanya ka matsayin shugaba fahkum bainan nasi bil haqqi daka kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi il hawa kar ka bi san rai fayudillaka in ka bi san rai zai batar da kai an sabilillah daga barin hanyar Allah innal ladina yudilluna an sabilillahi waɗanda suke bata sabar hanyar Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab sakamakon sun yi watsi da al'amarin lahira cikin sotu sat fa huna malaici kaga anan yakunu tiba'ul hawa huwa ma yukhalifu al-haqqa fil hukm bun san rai shine aiki da abin da ya saba wa gaskiya a wajen hukunci qala ta'ala Allah yace ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist ya ku wanda kuka yi imani ku zama masu tsayuwa akan shiriya akan adalci shuhada alillahi ku zama masu bada shaida don Allah walau ala anfusikum koda shaida da za ku bayar za ta cutar da ku koda in kun bada shaida za a kwace muku wani abu ko za a kwace aure walidaini ko zai dawo da wata matsala ga iyayenku idan an kira ka shaida ga alƙali ka tsaya akan gaskiya ka faɗi gaskiya koda faɗan gaskiyar nan zai ja kai ka rasa wani abu na duniya ko iyayenka su rasa wal aqrabina kuma kusantanka su rasa ƴan uwanka ko abokanka ko surukanka ko iyalinka in yakun ghaniyan aw faqira Allah ya ce karka damu karka lura da wajen bada shaida cewa wanda zaka bada shaida for ko against him or her kai ba ruwanka da mai wadata ne ko talaka kar kalli wadatar shi ka daga mai kafa ko ka mishi alfarma ka faɗi ƙarya don ya samu abin da yake so kar kalli talaucinsa ka kau da kai ka cutar da shi ka ɗauki gaskiyar shi ka ba wani wato kai ya zama talaucin shi ko wadatar wanda za ka ba da shaida akan shari'arsa kai zama ma'auni akan abin da za ka faɗa ma'auninka kawai bilqisti shuhada alillahi na fata mun gane wannan yace in yakun faqir ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima Allah shi yafi cancantan jibinta fiye da su wato kai dan Allah shi ya fiye maka Allah ya ce fala tattabi'ul hawa isa ki maimaita cewa kar ku bi san zuciya kar ku bi san zuciya ya ku mutane wato kar ku bari san zuciya ta dauke ka a wajen ba da shaida kai kabilanci ko kai zalunci ko ka so rai kaman yadda Allah ya fara waje wala yajrimannakum shana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa cikin ma'ida ko yace wa an ta'dilu fala tattabi'ul hawa an ta'dil kar ku busan zuciya ta hana ku yin adalci wa in talu Allah yace idan ko kuka karkace shine talu kaman gainan kan fada Allah wa inna minhum la fariqan go yalwuna alsinatahum bil kitabi shine yalwuna suna karkacewa cikin Ali Imran shine ma'anan wa in talu haka abin nan ina ne ma nam wa in talu wato kar ku karkata idan kuka karkata zuwa ga ɗaya daga cikin abokan husuma ana karanta shi kuma wa in talu wa in talu min alwilaya min alwilaya sai da ma'anar shi aka san wancan wa in talu inda za ku tsayu akan abin da ya kamata au tu'ridu ko kuma ku ƙi ba da shaida ka ce ni ba ruwana shi ne ta'uridu a yi a yi da kai ka san gaskiya ka fara ka ce a ni ban so in shiga wannan rigima ku je ku yi kayanku kawai shi ne au ta'uridu fa inna allaha kana bima ta'amalu na khabira to Allah ya samu da kuke aikatawa to kaga wurin ya da fassara biyu kenan ko ya zama kalmomin guda biyu suna nuna ma'anar rashin gaskiya wa in talu wajen ba da shaida ka karkace maganarka au ta'uridu ko kuma ka ƙi ma ba da shaida to duka biyun in kai Allah ya sani ko kuma ya zama ma'anarsu daban-daban wa in talu ko ku faɗi gaskiya auto uridu ko ku ki faɗan gaskiya duka Allah ya sani ina fata mun gani Allah yana da masaniya akan abin da kuke aikatawa shi ne malaka mana wannan dan abin nan fadin Allah fala tattabi'ul hawa kar abu sun zuciya malin yace fa huna yakunu tiba'ul hawa fi ma yukhalifu al-qista min ash-shahadati wa ghayriha anan kuma abin da ake nufi bin san zuciya shine mutum ya ƙin adalci wajen ba da shaida ko wani abu makamancinta kaga a can abin da ake nufi san zuciya shine mene wato mutum ya ƙi faɗan ya ƙi bin tafarkin gaskiya wajen hukunci shi alƙalin na ya dawudu sannan shi ko mai shaida shi ma bin san zuciya shi kuma shine ya ƙi ba da shaida ta gaskiya shi ma sunan shi san zuciya wa huwa wal haqqu huwa al adl gaskiya ita ce adalci wattiba'ul hawa fi khilafi dalika huwa min adh-dhulmi bin san zuciya wajen bada shaida ma alƙali yana cikin zalunci shi kuma wa qad naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ittiba'i ahwa'il khalq nabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wato bin soye-soyen mutane soye-soyen zuciyar mutane irin wancan abin da aka hana an hana in zaka bada shaida kamar yadda muka ji ka bayar don ta yi kanka ko iyayenka ko masoyanka an hana ka karkace wajen magana ka faɗi wata shubha an hana ka kau da kai ka ƙi faɗa shi ne kamar wa man yaktumha fa innahu azimun qalbuhu ko to bayan waɗannan sai kuma aka samu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi kuma a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sake yin bayani irin wannan shine mene a Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukin sarki ya hana shi shi ma kai basun zuciya da Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum lalle yahudawa da kiristoci ba za su taba amincewa da kai ba sai in ka bi tafarkin su kul ka ce musu inna hudallahi huwal huda shari'a Allah ita ce kadai shari'a wala in ittaba'ata ahwa'ahum Allah ya ce mishi kuma wallahi in ka sake ka bi son zuciyarsu ba da ladhi ja'aka min al-ilm bayan abin da na baka na gaskiya in ji Allah malaka min Allah min waliyin wala nasir baka da wani wanda zai tare ka ya cece ka daga Allah ko ya jince ka anan kuma fanahahu an ittiba'il hawa ahwa'il ladina utul ilma ba'da ma ja'ahu min al-ilm anan kuma bin san zuciya shine ka ki bin gaskiya bayan ka ganta kaga yin hukunci ba wanda Allah yake so ba sunan shi bin san zuciya ba da shaida ba ta gaskiya ba sunan shi bin san zuciya ƙin aiki da gaskiya ta, shari'a kana kallanta shi ma sunan shi mun son zuciya ina fata mun gane wannan wa kadhalika hakanan kuma qala Allah ta'ala fil ayati al-ukhra a wata aya kuma daban sai Allah yake cewa wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ba'da ma ja'aka min al-ilmi idan ka bi shari'ar idan ka bi son zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na ilimi wa qala ta'ala kuma a wani waje Allah ya ce fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum wannan to akwai kuskuren bugun inji wannan ayar da ya dauko cikin suratul maida yadda take fahkum bainahum ne bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi haka ya rubuta ko to amma yadda take in ka koma za ka ga wa anihkum bainahum ba fahkum ba wa anihkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum ta cikin suratul maida da ishara haka take wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzal ma unzila ilayka fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum ko a bi ba'di dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun aya ta 49 cikin suratul maida ina za haka take ko to kaga Allah yace a wa anihkum bainahum kuma kai hukunci a tsakankanin su bima anzalallahu abinda Allah ya saukar maka wala tabi ahwa'ahum karka bi abinda suke so wala tabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaqi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ita ce aya ta 48 sai kuma wahadharhum an yaftinuka an ba'di ma unzila ilayka fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di zunubihim wa inna kathiran minhu minan nasi lafasiqun ayoyi ne guda biyu a wajen ina fata mun fahimta Allah ya ce wa ni hukum bainahum kuma kai hukunci tsakankanin su bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar wala tatabi ahwa'ahum kar ka bi soyayyen zuciyansu amma ja'aka minal haqqi amma ja'aka minal haqqi kana mai barin abin da zo maka na gaskiya Allah ya ce li kullin ga kowanne tsakankanin ku musulmi da annabawan kai annabin musulmi da annabawan da suka zo a baya ko ku al'umman musulmi da al'ummomin da suka zo a baya ja'alna mun sanya minkum shir'atan wa minhaja kowa mun sanya mishi wato shari'arsa da manhajinsa Allah ya ce wa hadarhum ka yi taka tsantsan da su an yaftinuka kar su saka cikin wata sawarwara su jarabce ka an ba'adi su kawar da kai daga wani sashi na ma'un zira ilaika na abin da aka so kai gare ka fahimta wallau idan suka juya baya fa'alam ka sani cewa anna ma yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubi Allah yana so ya kama su da wani sashi na zunubansu ne wa inna kathiran minan nasi lafasiku da dama daga cikin mutane wato fasikai ne mutanen banza ne Allah ya ce kuma har ila yau wa qala ta'ala qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha ku kawo wato masu bada shaida naku cewa Allah ne ya haramta wannan abu wato inda Allah yake tuhumar Yahudawa akan haramta afuwan mutanen Larabawa akan haramta wasu abubuwa da Allah ya halasta cikin dabbobi ko su nau'i na raƙuma ko makamantansu yace to ku zo da waɗanda za su shaida cewa Allah ne ya haramta fa in shaidu fala tashhad ma'ahu in sun zo din suka bada shaida ta ƙarya to kaka shiga cikin su akan wannan shaida ta ƙarya wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatin karka bi soyayyen zukatan waɗanda suka ta ayoyin mu wala wallazina la yu'minuna bil akhirati da kuma wanda ba sa imani da lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun wanda suke daidaita wasu allolinsu da Allah ubangijinsu cikin suratul an'am aya ta 150 faqad nahahu kaga Allah ya hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ittibai ahwa'il mushrikina kada yabi son zuciyar kafiran makka da sauran mushrikai sune waɗannan masu haramta nama da nono da wasu dabbobi cikin raƙuma kuma kada yabi wattibai ahwa'i ahlul kitabi kada kuma yabi son zuciyar ahlul kitabi shine wancan cikin suratul maida sannan wahadharahu an yaftinuhu Allah kuma ya mashi tankiya kai ya bari su zama mashi jarabawa amma unzila ilaihi anzalallahu ilaihi min alhaq su kautar da shi daga abin da Allah ya saka mashi na gaskiya kai ya sake haka wadhalika yatadammanu an-nahy an nahya an ittiba'i ahwa'i ahadin fi khilafi shari'atihi wa sunnati wannan yana nuna an hana shi bi son zuciyar duk wani mutum wanda ya saba ma abin da yake cikin shari'arsa da sunnarsa وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة وهكذا ما انبدأ لون الأمة أهنا شيب مشركي أهنا شيب تفركين يهود أهنا شيب تفركين نصارى وما أهنا أبو تفركين مسلمي ما وندس كيبن سنزوشيا سواء أوجان أكيداني كو أوجان شريعاني كو أوجان حكنتيني كو أوجان بعد شيدا دوك أهنا وقد بيّن ذلك في قوله تعالى كما الله يا بيّن حكا أتكن فدنسا ثم جعلناك على شريعة من الأمر sannan kuma muka sanya ka muka ɗaura ka kamar da ya can da ya ce da kullum minhum ja'alna minkum wa ja'alna minkum shir'atan li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to kuma ga nan su sake cewa ka mun ɗaura ka ala shari'atin akan wata shari'a wato wani addini daga Allah shari'a lakum min addini ma wasa bihi nuha haka irin amlahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah kaga Allah ne ke shar'anta addini da aka yace na dora ka kan shari'a min al-amri fattabi'ha kabita wato kabu wannan shari'a kamar ibn Abbas yake cewa ai hudan min al-amri na daura ka akan wani shari'a na al'amari kabishi wala tattabi ahwa alladhina la ya'lam karka bi son zuciyar waɗanda ba su sani ba waɗanda suke akan jahilci aga tabbatar da cewa shi san zuciya jahilci yake jagorancinsa innahum lan yughnu anka min Allah shay'a su waɗannan masoya zuciya masu aiki da jahilci ba za su wadatar maka komai koma bayan Allah ba wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd kuma azzalimai bangaren su majibinta bangare ne wallahu waliyul muttaqin Allah shi ne majibincin masu tsoron sa cikin jafiya faqad amarahu fi hadhihi al-ayati bittiba'i ash-shari'ati allati ja'alahu alayha kaga a wannan aya Allah ubangiji ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya dau yayi riko da shari'ar da Allah ya daura shi akai wana hahu anittiba'i ma yukhalifuha kuma ya hana shi daga bin duk wani abu da ya saba mata wahiya ahwa'ul ladina la ya'lam me ya saba mata shine soye-soyen zukatan jahilai walihadha kana kullu man kharaja an ash-shari'ati was-sunnati min ahli al-ahwa'i kama sammahumus salaf shi sa duk wanda ya fita daga cikin jadda daga cikin farfajiyar bin shari'a sau da kafa da farfajiyar bin sunna sau da kafa sai salaf su kira shi da suna ahlul ahwa masoya su mabiya son zuciya kama kala kamar da Allah ya ce walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin da a ce al-haqqu al-haqqu anan shine Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki. Haka malaman tafsiri da dama suka fara su mujahid, su ibn Jurejin su Abu Salih. Wato, ma'anar shi, lau ajabahumullahu ila ma fi anfusihim min hawa Wa shara'a shara'i'a ala wifqi ahwa'ihim. Da Allah zai amsa musu ya kafa shari'o'i gwargwadon soye-soyen zukatan mutane lafasadatis samawati wal ardu man fihin da duniya da sama da ƙasa da abin da ke ciki da duk sun lalace kamar abin da suke cewa laula unzira hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim da ire-iren waɗannan da mutanen Makka suka yi ta faɗa kuma har yanzu haka ne awwan da mutane suke so su yi awwan da mutane suke so ina ma da ko da dabara ko da shubha ko da hila a halasta musu a cikin mu'amala a cikin addini da a ce za a biye musu duk a halasta da addini ya lalace za ka ba ga duk addinin mutane ko malamin da yake ƙoƙarin ya ba da fatawoyi waɗanda za su yardar da zukatan mutane to ƙarshe ɓata addini yake shi ne wannan wala wutta ba'al haƙƙu a hawa ahu na fasadati samawatu wal ardu wa man fihim alhaqqu anan shine Allah yana daga cikin sunayen shi da Allah madaukin sarki zai bi son zuciyar mutane wajen halastawa da haramtawa wato ya kalli mai mutane suke so shikenan a basu su mai ba sa so to a ce ba sai an yi ba da haka za a kalla wajen hukunce-hukuncen shari'a to da duniya ta lalace to ya kamata mu gane wannan ka'ida ce muhimmiya ita shari'a musulunci ba tana zuwa ne abinda muke yi ta bar mu akan shi ba kaga yanzu mutane abinda suke so shine duk abinda za a gaya musu na addini to ai musu justifying wani abu da suke saboda ko tambaya ce za su yi maka za su putin ɗinta a wani format wanda zai riga dama ya riga ya ja ka zuwa ga kaza don haka duka jin mutum ya ce alga ta malam me ya halascin kaga ya riga ya faɗa me ya kuma me ya hukuncin in kuma yana so ka haramta sai ce me ya haramcin wanda ya kaza ba zai ce maka mai hukunci ba ya riga ya karkatar da kai zuwa ga abin da yake so na halarci ko abin da yake so na haramci kuma sai bayan ya riga ya yi bayan ya riga ya shiga shi sa sai ka ga ko an faɗa mai hukunci in dai ba wanda ran shi yake so bane ba zai amince ana gane wanda ran shi baya so zai nun malamai ba ba su fahimci abin ba malamai ma yanzu san zuciya suke ai yanzu babu ma malamai na Allah malamai mahassada ne ma wannan yana daga cikin wato jarabawa da Allah ya malamai a cikin wannan al'umma suna su kokarin malami kullun ya janye mutane daga kasu fada wuta kasu fada bata kasu fada saban Allah ko fushin Allah so da duk abin da zai ga musu gurgudan fahimtar sa da ilimin sa yana ga musu abin da za su tsira ne su ko mutane gani suke a wannan malamin fatakura musu yake wannan malamin dan sa ido ne malaman nan sun zama masu shiga abin da ba su sani yanzu kallon misali irin matsalar ta crypto yadda malamai ake ta ake ta tsine musu albarka wanda yake so a halasta in yaji wani malami ya haramta sai ya ce jahili wanda yake so a haramta in yaji wani in yaji malami ya halasta sai ya ce ba kauye ne bai sa abin da yake su ko malaman duka aikin da Allah ya daura musu kawai suke shine bayanin fahimtar su game da shari'a kuma daman duk abu idan ya zo sabo a cikin ɗabi'a mutane sun yi saɓani game da shi kafin daga baya a samu menene hukunci sananne duk da yake su ma a cikin masu shiga abin da sunan malanta ko wanda ilimin su bai kai su shiga ba wanda su suke ja jahilai suke samun abin faɗi akan malamai abin da ke so kawai bayyanta shine zahirar da mutane suke rayuwa akan ta ita ce bin soye-soyen zukatansu kuma yanzu abin da kawai suke so malamai su dinga faɗa musu abin da dama suna yi don malaman su justifying musu shi na abin imam yake cewa wato suka ke aje lahira kai ka tsallake ni kuma a dakatar da ni zai ce ai malam wane ne ya faɗa masa to da ka kai ne mai karantawa ko mai ba da fatawa sai ka yi takarar tsawon musamman fatoyi da suka shafi kasuwanci mu'amalin tattalin arziki abin da shafi aure cinikayya gado saki da ire-iren abubuwan da mutane suke da interest a kan shi a rayuwarsu ta duniya ko mun gane yanzu wannan abin inda abin lahira ne ba za a damu da shi haka ba ɗan kaɗai ne za su damu da shi amma tun da abu ne da ya shafi duniya jiba irin yadda kowa ya damu kuma kowa so yake kawai su malamai su yi ƙoƙari don Allah su dai su faɗa abin da ake so su aji kar su faɗi saɓanin haka to wannan kuma shine sunnar mutane tun farkon su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara wa'azi abinda mutanen Makka suka dinga yi kenan eh to mu za mu iya karɓa amma dai annabin a kawo wanda mu muke so kaga ya zama jam'iyya kenan wato sai wanda daligin suka zaba shi suka ce lola unzila hadal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim mu ba mu yarda da wannan mutum na gidan abdul mutallib ba maraya ne ba su da arziki a samu wani babban mutum tsakanin maka da da'ifa a ce shine annabin a ga ba za mu imani ba kaga ahwa ahum kenan sannan magana alloli da gumaka wannan ba zai yi aita zagin gumaka na iyayenmu ba a dai san yadda za a yi wadulatu dihinu fayudhinu haka da aka je Madina su ma Yahudawa suka dinga kawo ire-iren waɗannan abubuwan cato yanda za a yi mu da kai a haɗa kai a rage matsaloli tsakankanin juna a dinga fahimtar juna kar ka zagi kaza mu ba za mu zagi kaza ba kar ka faɗi magana da ta raba kan al'ummar mu mu ba za mu raba kan al'umma to irin waɗannan abubuwan su ne mutane suke haihu saboda ka sai malami mai fatawa ya taka tsantsan kwarai da gaske malami mai karantarwa malami mai jawabi mai hudu ba sai ya yi takaratsan ya farko tukunna ya zama manufarsa yana so ne ya yarda da Allah kari ba ya yarda da mutane ba Allah ya yarda da abin da kake shine kawai zaka samu mafita kar ya zama manufarka shine yardan mutane sannan kuma na biyu ya zama kana magana ne bi ilmin ka san abin da kake faɗi kada malami kawai dinga shiga abubuwa da baibai yadda wasu suke yi misali yanzu ni ba ruwana da wannan crypto din ban san ta ba ruwana ita kuma bana so ma sai na sani wallahi ba sai na sani ba bai cikin abin da lazumtawa kaina cewa zan fahimce shi ma balantana ba wani fatawa duk kowa ya je abin da ya gaga shi kowa kabarin shi ne littafin shi ne lahirar shi ce abinda na sani shine duk abin da ake sabani game da shi ya halatta ko bai halatta ba in kana so ka tsira kai to ka bari gaba da in ka bari da ai duk jaraba kowa ya ma zai kyale ka ko tunda dai baka yi ba baka yi ba amma wanda yake ganin zai to shikenan bismillah randa karatu ya fito karar aka fahimta sai a hukunci to irin waɗannan abubuwan da mutane suke yi sune abinda Allah yake bada labari a nan cikin suratul maida yake cewa walau ittaba afwan cikin suratul mu'minun ko walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ardu wa man fihin wa qala ta'ala kuma Allah yace ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله يتشي يا أهل الكتاب يا كيسوسي دي هداوا لا تغلو في دينكم كركو دنگ يون غلوي وچا مكا إيدا روا زافن كي كما يدى الله النبي كتوا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم هذا شيني غلو كركو دنگ زبوبوتا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ku kai zugugutawa irin yanda kristoci suka zuguguta annabi Isa ba su tsaya ba sai suka ce Allah to kar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin guluwi eh hasice shi Allah ne da makamantan su shine mujawatul shine algulu gair alhaqi ku faɗa abinda ba gaskiya ba wala tatabi wa hawa qaumin kar ku gusun zuciya wasu mutane wanda qaddallu min qablu sun bata tuntuni wa adallu kathira kuma sun batar da mutane da yawa wa ballu an sawa'is sabil kuma sun bace daga tafarki mai kyau wa qala ta'ala Allah yace wa malakum alla ta'kulu mimma zikira smullahi alaihi me zai hana ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah akai wa qad fassala lakum ma harrama alaikum bayan Allah ya bayyana muku dalla dallan abinda ya haramta muku yahudawa da suka kawo shuba suka ce ya za a ce abinda mutum ya kashe da kanshi ya ci amma abinda Allah ya kashe a ce ba za a ci ba in dabba ta mutu da kanta Allah ne ya kashe ta idan ko yanka aka yi mutum ne ya kashe saboda haka dan me mutum zai ci kisansa bai ci na Allah ba sai suka kawo wannan shubar shine Allah yake ci musu wa malakum alla ta'kulu mimma dhikra rasulullahi alayhi ya zai ku ce ba za ku ci abinda aka yanka da sunan Allah ba wa qad fassala lakum ma harrama alaykum kuma Allah ya muku bayani dalla dalla game da abinda ya haramta muku daga shi kuma akwai maita ya haramta mushi illa mabturitum ilayhi sai dai idan kun shiga cikin kunci da tsananin bukata shi za ku iya cin mushi wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilmi da dama daga cikinsu yahudawa suna batar da mutane da son zuciyarsu da wannan batarwa ce ka ce kar a ci abin da Allah ya ce a ci a ci abin da ya ce kar a ci saboda wani son zuciyarka kawai ya ce wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce ƙalu laula utiya misla ma utiya musa eh falamma ja'ahum ja'ahum alhaqu min indina kenan ko da yayin da gaskiya ta zo musu da gare mu sai suka ce suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa da ma a bashi wato irin abin da aka ba annabi Musa a a shine Allah yake ce musu awalam takfuru bima utiya Musa min qablu yayi ibn taymiya yakan dauko gababan ayoyin ne sai ya tsallake wani wuri to da aka rubuta shi kuma aka ce kaman an haɗe ayoyin wuri ya kamata ya zama akwai ɗige-ɗige a tsakankani domin yadda aya take shine falamma ja'ahum ja'ahum alhaqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa min qabl sai Allah ya ce mene awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadhahara wa inna wa qalu inna bi kullin kafirun ko har zuwa fadin Allah ƙulfatu da kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'u in kuntum sadiqin fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum bighairi annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman tabahu hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin cikin kasas ne ko to Allah ya ce musu Allah ya ce falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu qalu shine inda ya rubuta ana qalu sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa wannan annabin da ya zo da Qur'ani yo me zai hana a bashi irin abin da aka ba annabi Musa tis'a ayatin din nan a bashi magana da Allah a bashi sanda a bashi walaqad atina Musa tis'a ayatin daga wadda fadiya waddama da sauransu me yasa ba a bashi wannan ba kuma sannan sai suka ce Allah ya ce musu awalam yakfuru bima utiya Musa mun ka to abinda aka ba annabi Musa ma sun kafirce mishi ba su ba annabi Musa ba inda kuma suna hujja da cewa inda an bashi abinda aka ba annabi Musa da sun imani ai abinda suka ce annabi Musa sihirani bokaye ne guda biyu shi da dan uwan shi Haruna kuma suka ce wa inna bi kullin kafiru duka mu mu mun kafirci musu sihirani tabahara bokaye ne guda biyu suna goyen bayan junansu kuma bai imani ba shi sa Allah ya ce to awalan yakuru ba utiya musa min kam ya za su ce yanzu sai an ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da aka ba annabi Musa sannan za su imani bayan kuma ba su imani da annabi Musa ba shi ma shine Allah yake cewa qul fa'atu bi kitabin min indillahi ka ce musu ku kawo littafi daga wurin Allah huwa ahada mimhuma wanda ya fi ƙwar'ani da a taura shirya a tabi'u sai in bi in kukuna bi ɗin in kuntum sadiki na inda gaske ne tun da ba ku ba a taura ba ba ku bi ƙwar'ani ba yanzu kuna cewa ku ne mutanen Allah to kenan kuna da littafi na daban da kuke bi to ku kawo shi Allah ya ce fa'ilai masta jibu laka idan ba su amsa maka kuma ba su yi amsawa ba fa'alam to kasancewa annama yattabi'una ahwa'ahum cewa kawai san zuciya suke bi a can baya zamanin annabi Musa da kuma a yanzu wato can baya kakannin su kenan waɗannan kuma da kai zamani da su wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wa ya kai wato bata fiye da wanda yake bin san zuciyar shi ba da tare da shari'a ba hayin da yana kawo mana maganganu ne akan batu akan san zuciya ko Allah ya karasa aya da cewa inna Allah la yahdil qaumal zalimin Allah baya shiryar da mutane wanda suke azzalumai وقال تعالى كما الله يجي ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وننو إنما سبن سنزوتي أو كمسوني wanda za a gaya musu karatu a yi musu wa'azi sai su ƙiri shi ne wanda muke faɗa yanzu nau'in bin san zuciya shi ne a yi karatu a gaya mutum alkur'ani da sunna ce gaskiya dai duba algabata malam dai duba gaskiya malaman nan suna tsanantawa wannan aya zai ba zai yi a ce ta dace da zamanin nan shine Allah ya ce minhu man yastami ilayka daga cikin sa akwai masu tsayawa su saurare ka hatta idza kharaju min indika sai an gama wa'azi an gama huduba an gama tafsiri an yi musu muhadara an faɗi ayoyin alkur'ani da hadisai qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa sai su dinga cewa wai me ma aka ce ne da me aka faɗa ne dazu dazun nan ulaika alladina taba Allahu ala qulubihim wa tabu ahwaahum wadannan sun da Allah ya bame zukatan su suka bi son zuciyarsu sanda suke zaune ma suke sauraron abu hankalin su ma bai kai sai dai su ce madha qala anifa ko mun gane walladina hatadau zadahum hudan wa atahum taqwahum waɗanda ku suka bi shiriya sai Allah ya ƙara musu shiriya Allah ka sa muna cikinsu sannan kuma sai Allah ya miƙa musu taƙawarsu fa zakara alladhina utul ilma kaga Allah ya ambaci wanda aka baiwa ilimi hum alladhina ya'lamuna anna ma unzila ilayka min rabbi ma unzila ilayka min rabbil haqq suwaye aka bawa ilimi sune waɗanda suka san cewa abinda aka saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne a cikin banu Isra'ila waɗanda suka bi gaskiyar da annabi ya zo da ita sune masu ilimi wa yafqahuna ma jaa bi cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suna fahimtar abin da yazo da shi wa zakara al-matbu'u ala qulubi Allah kuma ya ambaci wanda aka ba mai zakatun su fala yafqahuna illa qalilan ba sa ganewa sai dan kadan alladhina taba'u ahwa'ahum sune masu bin son zuciya yas'alunahum sune suke tambayan wato waɗancan da ke kan shari'a ma za qala ar-rasulu anifan me annabin yace dazu dinnan وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنه wannan shine halin wanda bai fahimci Qur'ani da Sunna ba ya dinga tambayoyi ya dinga neman rikici bal yastashkilu zalika fala yafhamu komai aka faɗa sai ya rikita abu ba zai fahimta ba au qara'ahu ko duk abin da ya karanta muta'aridan mutanaqidan sai ya karanta shi yana mai gwara ayoyi da hadisai wai yasmatul munafiqina ita kuma ne sifan munafikai shi jahili shine wanda bai fahimta duk abin da aka faɗa na Qur'ani ba zai gane jahili ke shi ko munafiki shine wanda ya gane rabin wata aya ya gane rabin wata aya sai ya dauko sai ya gura sai ya ce a Qur'ani yana yana karo da juna ko ya gura wani hadisi da wata aya wato Qur'ani malam gagaraba dauni kullun sai ka ji kamar yau kamar dama da mutanen yau yake magana yadda kamar jiya kamar yau wutilka ayyamu nudawilha bainan nas kaga yanzu da haka ake gane munafikai a cikin a cikin musulmi waɗanda kullun kokarin su su lalubo wasu rigingimu da wasu lunguna su fito da su su ce ai yana ma sabawa wannan ayoyin ma sun saba da junan su waɗannan hadisan sun saba da wannan ayoyin to malamai da masana suna da duwarwara akai suna da abin da suke faɗa suna da warwara da bayani akan komai da ka gaya maka iskali sai ka kai gaban su su warware maka thumma zakara sifatal mu'minina fa qala ta'ala sa'annan Allah ya ambaci sifan mu'mine a fadin sa wallazina hatadaw zadahum waɗanda suka samu shiriya sai Allah ya ƙara musu ziyadatul huda wa huwa biddu tabai ala qulubihim ƙara musu shiriya shine akasin bame zakata su waɗancan ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim su kuma waɗannan muminai zada hudan Allah ka samu cikinsu ya ce wa atahum taqwahum huwa diddu tiba'i ula'ikal ahwa Allah ya ba su shari'a shine wato akasin bin san zuciya fa sahibu taqwa diddu sahibil ahwa ma'abocin tsoron Allah har kullun yana kishiyantar mai bin san rai kama qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa wanda yaji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ko yaji tsoron matsayin ubangijinsa sakamakon haka sai ya hana ran shi daga bin son zuciya kaga sune abubuwan guda biyu khafa maqama rabbih shine at-taqwa naha nafsa anil hawa shine kai zama masoyin zuciya Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa lalle aljanna ita ce makomarsa Allah ka samu a cikin su wa qala ta'ala kuma Allah ya ce irja'al alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyyati dan yayin da waɗanda suke kafirai suka sanya a cikin zukatansu alhamiyata kabilanci hamiyatal jahiliyyati kabilancin kafir jahiliya maguzanci wato ranar sulhu hudaybiya da kafirai suka ce ai qatlu abna'ana wa ikhwatana thumma yadkhulu alaina manazilana sun kashe ƴaƴanmu da ƴan uwanmu kuma yau a ce su shiga garin ba za su shiga ba to wannan shine Allah ya kira da suna hamiyya kabilanci hamiyatul jahiliyyati aka fassara shi da kabilanci irin na maguzanci wanda aka ce musulmi ba su shiga makka ba lokacin hudaybiya fa anzalallahu sakinatahu ala rasul sai Allah ya saukar da natsuwa a zuciyar manzansa wa alal mu'minina ya sauka da natsuwa a zukatan muminai wa alzamahum kalimatat taqwa kuma Allah ya tabbatar musu da kalmar la ilaha illallah wa kanu ahqqa biha kuma su sun fi cancanta da ita ita wace ko dai ita kalmar taqwa din idan damirin ya kuma ila aqrabiz zikri ko kuma ita kanta makka yana iya komawa ila ab'ad zikri ko kuma ila ila damiri malam yuzkar qabl kamar yadda yake a cikin siyakin alqur'ani yana zuwa da irin waɗannan ta'abirat iri daban-daban kamar yadda Allah ya ambata misali game da annabi Sulaimana cewa rudduha alai fatafika mashan bisuki wal a'naq rudduha suwane ne ba ambace ba ambace su ba ba ambace suwane ne wannan hadin ba amma siyakin zai nuna haka ire-iren cewa faɗin Allah madaukakin sarki game da ƴan ƴan aljanna cewa la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun suna nan da yawa irin haka ana ce makaidar damiru ma lam yuzkar min qabl damirin abinda ba ambata ba siyaki ne na alqur'ani to shine irin sha'anan idza ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliyyati fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha domin tafsirin kuma shine mashhuri ai a haƙa bi makka min al-kuffari wa ahlaha kuma su ne ma 'yan makka dan duka a makka aka haife su dan wani zai ce ba su shiga ba amma Allah ya sanya musu natsuwa da kamata yayi adabiya dan adam su ma su tada bore su ce wallahi ba wanda ya isa sai dai duka a mutu yadda misali sayyidina Ali da Umar suka so ayi go cewa ya zai a ce ba za mu shiga garin makka ba bayan mun dauko harama tun daga zulhulaifa mun yi tafiya kilomita ɗaruruwa wani ɗan kaza kaza ya ce ba za mu shiga wallahi ba a isa ba amma sai Allah ya sa wa annabin shi natsuwa fa andallahu sakinatahu ala rasuli sannan wa alal mu'minin su ma daga baya suka samu natsuwa dan wurin an yi an tada kura sosai an tada kura a wurin da tarihi ya bambanta da abin da ake faɗa yanzu ba dan natsuwar da Allah ya sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa ba Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ƙara musu aminci malam ya sake cewa wa kanat walamma kanat kullu harakatin wa amalin fil alami asluha al mahabbatu wal iradatu yayin da ya zama duk wani motsi da wani aiki a duniyan nan asalin abin da ke sa a yi shi shine kauna da nufata wa kullu mahabbatin wa iradatin la yakunu asluha mahabbatu la iradatu la wa iradatu wajihi fahiyya batilatun fasida duk wata kuma kauna da wani nufi wanda zai zama cewa asalin shi ba daga ba Allah ake nufata da shi ba ba fuska Allah ake nema ba to ta zama lalatacciya kuma barnatacciya duk wata kauna ta wani abu wanda ba ta sanar da mutum da kauna Allah to barna ce kuma lalatacciya ce kana kullu amalin la yuradu bihi wajhuhu batil saboda ka duk wani aiki da ba Allah aka nufata da shi ba ya zama barna sawa'un an yi shirka ne an yi riya ne an yi ba dan Allah ba to ya zama barna fa amalu thaqalaini ayyukan halittu sune aljin wal ins munqasima sun rabu gida biyu minhum man ya'budu Allah wa minhum man la ya'budu akwai masu bautawa Allah a cikin mutane da aljanu akwai wanda kuma ba sa bautawa Allah a cikin mutane da aljanu bal qad yaj'alu ma'ahu ilahan akhar akwai wanda kuma bayan ya ki bautawa Allah sai kuma ya dauko wani abu daban sai ya dinga bauta mashi tare da Allah wa amal mala'ika fahum abiduna lillahi su mala'iku kullun a cikin ibada su saboda haka su mala'iku ba sa sabo su kuma mutane da aljanu suna iya yin ibada suna iya yin akasanta wa jami'ul harakatil kharija an maqduri bani adama wal jinni wal baha'im fa hiya min amalil mala'ika duk wasu duk wata duk wani motsi wanda dan adam da aljani da dabbobi ba su da hannu a cikin faruwan motsin a duniyan nan to ayyukan mala'iku ne wa tuharrikuha lima fi wa tahrikuha lima fi samai wal ardi wa ma bainahuma wato yadda Allah ya sa mala'iku suna motsa abin da ke cikin sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su shike haifar da fitowar rana da faduwar ta saukar ruwa da iska da damuna da fitar ganye da bushewarsa da duk wani abu wanda ɗan adam bai da hannu a kai mala'iku aljanu ba su da hannu a kai dabbobi ba su da hannu a kai to ayyukan mala'iku ne da Allah ya sa su fajami'u tilkal harakat wal a'mal ibadatun lillahi wannan ayyukan da mala'iku suke yi shine bauta Allah a wurin su mutadamminatun li mahabbatihi wa iradatihi wa qasdihi wanda a cikin su a cikin haka akwai kaunar Allah da nufatar Allah da suke yi da kuma kasadin Allah da suke wa jami'ul makhluqati saboda gaba ɗayan halittu abidatun li khaliqiha suna bauta wa ubangijinsu illa ma kana min maradatil thaqalaini sai dai akwai kangararru cikin mutane da aljanu sune kawai suke bijire ma bautatawa Allah walaysat ibadatuha iyyahu qabuluha qabulaha litadabbirihi wa tasrifihi wa khalqihi yace kuma ita ibadar da suke wa Allah ba ita ce karɓarsu ga yadda Allah yake gudanar da duniya yake jujjuya ta ba e misali ai mutane akwai kafirai waɗanda sun yadda cewa Allah ne yake juya duniya amma ba sa bauta mishi to wannan yaddarsu da cewa Allah na juya duniya ba shine bauta da Allah ya dora musu yayin da su ko mala'iku aikinsu na juya duniya shi ne abota da Allah ya daura musu bayan wanda suke tasbihi bayan da suke kaza aikinsu na juya duniya da rubuce-rubucen da suke yi da ɗaukar rai da gadin duniyar da Allah ya daura musu shine bauta a wurinsu to wannan aikin da mala'iku suke tasirin shi shike juya duniya ko da mutum ya yarda da wannan tasirin cewa Allah ne ke da wannan ikon in bai shi abin da aka daura mashi wato hayan da bai zama mumini ba ina fata mun gane yace fa inna hadha amun li jami'il makhluqat domin dukkanin halittu sun yarda da wannan hatta kufaru bani adam bani adama har kafiran cikin mutane fala yakhruju ahadun an mashi'ati wa tadbiri ba wanda yake fita daga cikin gudanarwar Allah da mashi'arsa wa zalika bi kalimatin llahi allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu biha kamar yadda yake a cikin kalmomin Allah wanda annabi yake neman tsarin Allah da su da Allah yake da annabi yake cewa uzu bi kalimatin llahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir ina neman Allah ya tsare ni da kalmominsa cikakku waɗanda mutumin kirki ko na banza bai isa ya wuce iyakar da Allah ya saka ba menene kalimatullahi tamma wasu ce magana Allah wasu ce aikin Allah wasu kuma suka ce a sunayen shi da sifofin shi wasu suka ce kuma duka wannan da magana Allah da aikinsa da sunayensa da siffofinsa gabaki daya su ne kalimatun lahi tama wasu kuma suka ce a kalimatun lahi tama su ne almu'awwadatai falaki da nasi wasu kuma suka ce duka qur'ani ne ma kalimatun lahi tama duk akwai wannan fasarorin agun malamai to kuma dai menene annabi da yace la yujawizuhunna barrun wala fajir wanda wani mutumin kirki ko mutumin banza bai sai tsallake abin da Allah yake yake ya hukunta ba wa hadha min umumi rububiyyatihi wa mulki wannan ya daga cikin cikar Ubangiji Allah a matsayin shi na mahalicci da kuma cikar mulkinsa. Wato, hatta kafirai da suke kangare mashi wajen ibada da ya ɗaura musu, ba su isa su fita daga abin da ya hukunta musu. Ba su san misali, su hana rana fitowa, ko yanzu in suna son dare su kawo shi lokacin shi bai ba, ko su saukar da damuna lokacin ta bai yi ba ko su janye ruwa lokacin janyewarsa bai yi ba ko su tsirar da tsiro lokacin tsirowarsa bai yi ba su isa su ƙi yin numfashi sanda Allah yake so su numfasa ko su ko su ƙi jin bacci sanda Allah yake so su ji bacci ba ba su isa su ƙi mutuwa sanda Allah yake so su mutu ba tadbirat inda Allah yake musu dole sai sun bi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba su isa ba hatta abinda suke nan numfashi duka Allah yake ba su dama su su wuce daga wajen haka nan a dukkaninsu makahurai ne masu risinawa ne a gaban Allah game da ƙaddararsa to wannan yana cikin cikar rububiyar Allah wanda babu wani mai mulki da yake da wannan cikar rububiyar wanda zai ce sai abin da yake so ya faru ne a cikin mulkinsa yake faruwa yana ji yana gani sawa'un shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko kwamanda ne ko sarki ne ko wane ne balansana ƙananan masu shugabanci irin hedimastoci da daraktoci da ministoci waɗanda suna da na sama da su ma to ko na ƙasa da su kuma bai sun sa su yi abin da suke so gana ji kana gani ma za a yi abin da baka so can nake ayyuan shugaban ƙasa ma da signature shi ma aiki bai ma sani ba bai ma sani ba sai daga baya ma aka ji labari ana cewa ana yin signature shi kuma da ana ganin wani hamshakin shugaba ne to haka wannan duk mulki na mutane na wasa ne na Allah shine mulki wanda wani abu bai isa ya faru a cikin mulkin Allah ba sai abin da Allah ya so ya faru Allah ya samu dace to ina ganin bar mu saurara nan mun samu gaba kuma lokaci ya kure sai mun zo mu tashi a darasi na shida wai aka ka samu darasi na uku wannan to shikenan dai Allah ya kyauta darasi na biyar ne wannan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi